الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة دار العربة عشرين tara ga watan muharram shekara ta 1448 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da sha hudu ga watan bakwai shekara ta 2026 miladiya idan ba manta ba muna cikin kitabu tauba mun tsaya darasi na 263 za mu tashi darasi na ɗari biyu da sittin da hudu hadisi mai lamba ta dubu ɗaya ɗari bakwai da arba'in da tara hadisin abu huraira shafi mai lamba ta ɗari biyar da tasa'in da biyar muna cikin kitabu tauba inda za mu tashi babun fi si'ati rahmatillahi ta'ala wa annaha sabaqat ghadabuhu wannan shine babi na biyu a cikin kitabu tauba din a wannan masallaci mai albarka na mu'assasatu salafiya da ke unguwar gandun albasa inda muke karanta littafin al-lu'lu' wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan na shehin malami Muhammad Abdulbaki rahmatullahi alaihi aw hafizahullahu ta'ala malaiti babun fi si'ati rahmatillah babun da yake magana akan yalwan rahamar Allah maɗaukakin sarki cewa rahamar Allah tana da faɗi wa annaha sabaqat ghadabu kuma mu kiyaye cewa rahamar Allah ta rigayi fushin Allah a wata wani gurin galabat ghadabu kamar yadda za mu gani a hadisi tarin jayi fushinsa mali yace alhadith al wa sab'u mi'a wa tis'a wa arba'un hadisi mai lamba ta dubu ɗaya ɗari bakwai da arba'in da tara ana abi huraira radiyallahu anhu qal abi huraira Allah ya kara masa yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo kira da aminta Allah su tabbata a gare shi yace lamma qadallahu al khalqa wane mutum yayin da Allah madaukakin sarki ya gama hukunta ya gama wato hukunta halittar halittu yayin da ya gama halitta kataba fi kitabihi to Allah madaukakin sarki ya tabbatar ya rubuta a cikin littafin sawanni lawul mahfuz a cikin lawul mahfuz fa huwa indahu littafin yana gurinsa shine lawul mahfuz kamar yadda muka faɗa fawqa al-arshi kuma yana sama al-arshi abin da Allah ya rubuta shi ne inna rahmati galabat ghadabi a cikin lawul mahfuz Allah ya tabbatar da cewa hakika rahmata tarin jayi fushina tarin jayi fushina to kaga anan babban abin da za mu koya shine musamman abin da ya shafi sifat a cikin tauhidi cewa ba a kwatanta Allah da komai duk abin da ya zo wa Allah kamar da Imam Malik ya faɗa amin ruha kama ja'at a gudanar da shi yadda yake an fahimta haka mai da zamu je muka ci gaba da karatu wani guri za a ce ma Allah madaukakin sarki mun ma biya a baya Allah yana farin ciki to zo a ce ka yadda yadda yake haka kawai kai shiru ba a so ka hararo cewa in aka ce farin ciki ai kaza wannan tawili ne da ba a bukata a gurin mumini ai kun ga za ku tuna ranar khatima malam malamin mu mala buƙatar ya biya wani hadisi a ƙarshen kitabul jihad da ya ce annabi ya ce man hamala alaina silaha falaisa minna duk wanda ya daga makami a kanmu baya tare da mu ai kun ga ya ce ka barta kawai a yadda yake cewa annabi ya ce ba ni ba kai to ka bar shi a haka ya za ka ɗauki kalmar ko mahaifinka ne yanzu ya ce ba kai ba shi ai ka shiga uku ballantana annabi ya ce ba ni ba kai to ka bata a haka ka gan ka koma shuru gurin shari'a ai zaka akwai malaman da suke ta bayani cewa balaysa minna baya cikin mu mu musulmi balaysa minna baya cikin mu mu ahlus sunna balaysa minna baya cikin mu mu mutanen kirki amma duk bai kai nauyin a ce annabi ya ce ba kai ba shi ba bai kai ba kawai annabi ya kalle ke ce ba ni ba kai amin ya Allah to saboda haka wannan shine to kaga sabo kuma ka hararo laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir wannan ayar zuwa ke ta zama formula a duk inda aka zo sifar Allah bayan ka kawo abin sai ka ce laysa kamithlihi shay'un ba wani abu da ya kama da Allah wa huwa sami kuma yana ji albasiru kuma yana gani ka huta to mala yace me za mu koya karkashin hadisin ما ما يؤخذ من الحديث قد يتحول اكثر الناس من الشر الى الخير انا سامو mafiya yawan mutane kaga mutumin da kaga mutum da ba mutumin kirki bane daga baya koma mutumin kirki ana samu haka ma yace me yasa bi lutfillahi wa rahmati saboda tausayin Allah da jin kansa yasa kullun addu'a kake cewa ihdinas sirata almustaqim nabiyu kataballahu ta'ala kullu ma sayakunu ila an yarisa al-ardu wa man 'alayha Allah ya tabbatar ya rubuta duk abin da zai faru tun daga lokacin da ya halitta har lokacin da zai nade kasa al-hadisu alf wa sab'u mi'a wa khamsun hadisi mai lamba ta dubu ɗaya ɗari bakwai da hamsin ana abi huraira radiyallahu anhu qala abu huraira Allah ya kara masa yadda ya ce samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya kul na ji annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yana cewa ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in Allah ya sanya rahama tausayi yanki guda ɗari ne tausayi da jin kai yanki ɗari ne fa amsaka inda hu tis'atan wa tis'ina juz'an sai Allah madaukakin sarki ya ajiye guda 99 a wajensa ya sauko da guda ɗaya ƙasa wa anzala fil ardi juz'an wahidan duk wani tausayi da kake ji da kake gani da kake samun labari a kansa a guda ɗaya ne da Allah ya saukar sauran tasa'in da taran duk Allah ya ajiye a wajensa fa min zalikal juz'i daga wannan jin wato yankin ya tarahamul khalq shine za ga wato halittu suna jin kan junansu za ga halittu na jin kan junansu wannan ya ji kan wannan wannan ya ji kan wannan sai annabi ya ce hatta tarfa alfarasu hafiraha an waladiya har ka ga alfaras doki yana ɗauke kofatansa gabarin ɗansa in kaga doki ya taka ɗansa ba takawa wace ta jin zafi ba ita wace saboda haka har ka ga doki na ɗauke ka kofatansa gabarin taka ɗansa saboda tausayinsa khashiyata an tusibahu saboda yana tsoron me yana jin tsoron kai ya samu ɗan nasa to wannan tausayin ma da kaga dabba na yi wa ‘ya'yanta yana ɗaya daga cikin kaso ɗayan nan da Allah ya saukar a bankasa me za mu koya ƙarƙashin hadisin sai atu rahmatillahi wa bi khalqihi yalwar rahmar Allah ga bayinsa idza anzala lahum juz'an wahidan min rahma ko sai dai zama liza liza anzala lahum juz'an min rahama saboda haka ne Allah ya saukan musu wani yanki na rahama wa amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an sannan ya kame guda 99 a wajensa sannan na uku na biyu ya shamilu hadith ala raja wal bisharati lil muslimin hadithin ya kunshi kauna da fata hope da bature yake cewa hope fatan abu to ya kunshi fata wal bisharati lil muslimin ga bishara da kuma bishara ga musulmai bishara ake wa musulmai cewa lallai ku sa rai da rahamar Allah na uku wujubu ihsani dhanni bi rabbil alamin wajibcin kyautata zato ga Allah madaukakin sarki komai ka kyautata wa Allah zato wayannan su muka koya al hadisu alf wa sab'u mi'a wa wahid wa khamsun hadisi mai lamba ta 1751 ana umar bin al-khattab radiyallahu anhu qal Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda yace kadima ala nabi sallallahu alaihi wasallam sabiyun wato wasu kuyangu sun zo gurin annabi tsira da aminta Allah ya tabbata gare shi bayi waɗanda aka yi aka kama a fagen fama kenan ko yawwa waɗanda aka kama a filin yaƙi sai fa'i zama a wannan kuyangun da aka kamo sai ga wata mata mina sabi a cikin wannan kuyangun kar ta halubu sadiyaha tana tatse mamanta ta samu dan kwantena tana tatse mamanta taski idza wajadat fi sabi sabiyan fi sabi duk jaririn da ta samu a cikin wannan kuyangun kawai sai ta ta shayar da shi wannan nonon ita wannan matar duk jaririn da ta gani in dai ta ga wata ta zo da jariri kawai za ta je ta bashi nononta ya sha akhazatu ta kamu ta karbe shi fa alsaqatu bi badaniha ta rungume shi a cikin ta wa arda'atu ta shayar da shi duk inda ta ga jariri za ta furge ko ba na ta bane ta shayar da shi mamanta فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi alaihi salatu wasalam ya ce da mu in ji sai na umar a tarauna hadhihi dari hatan walada hafin na watan baiwa Allah da kuka ga tana gun ƴaƴan mutane tana shayar da su kuna ganin in aka ce ta dauki ɗanta ta jefa a wuta za ta jefa shi kulna la sabai suka ce sai muka ce a'a wahiya taqdiru ala an tadra Allah tadrahu kuma tana da ikon kada ta jefa shin faqala wato wayya takdiru ala an la tadrahu tana da ikon kada ta jefa shi a cikin wannan wutar kuna ganin za ta jefa shi to fa qala sai annabi yace lallahu arhamu bi ibadi to Allah madaukakin sarki shine mafi jin kai ga bayinsa min hadhihi bi waladiha fiye da wannan matar ga danta malamai cewa suka yi kamo ta aka yi baɗan baɗan an kamo ta babu da saboda irin kun san kuma in ta zauna ba shayarwa mamanta ciwo zai sai ta kaye sai take bin duk dan da ta gani jariri ta karbe shi kawai sai annabi yace duk kuna ganin wannan bayan Allah za ta dau danta ta hurga a wuta tana da ikon kada ta hurga din ba wai tilasta mata aka yi ba kamar ashabul ukhdud da muka yi kutila ashabul ukhdud ai kare da muka zo karkashin nan mun bada misalai a ciki ɗaya daga cikin abin da malamai suka kawo shine wata daga cikin mata ta zo da ɗanta ta tsaya saboda sarki ya tsaya ya ce ko dai ku yadda ni ne sarki ni ne Allah ko kuma ku shiga wuta domin ya sa an masa ramuka shine al-hudud din jam'in sa al-akhadi akai masa wannan ramukan to ita mun bai wa Allah da ta zo ta yi imani da Allah amanna bi rabbil gulam to saboda haka da ta zo tana tunani ɗanta kawai take tunani ba wai rashin yadda da Allah ba tana ganin in ta shiga dan ne ya ce umma kan gaskiya kike shiga mana me kike jira to kaga me ya hana ta shiga tun da wuri tausayin danta tausayin danta wata ruwayan mata aka yi dan ne suka fara hurgawa suke yana suke ce umma me kike jira ta shigo an fahimta da kyau ko to shine wato annabi ya bamu misali yace to Allah madaukakin sarki ya fi irin waɗannan bayin tausayin bayinsa ya fi shi ne lallahu arhamu bi ibadi min hadhihi bi waladiha ai wannan misalan muna da su da yawa Allah fa da kansa yace takadu samawati yatafattaruna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhillu al-jibalu hadda an da'aw rahmani walada saboda an ce Allah yana da ɗa saura kirin sama da ƙasa ta kekkece su zubo wanda in kaga sama da ƙasa sun kekkece sun zubo to kiyama ce gazo idan sama'u shaqqat wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil gamami wa nuzila al mala'ikatu tanzila al mulku yawma idhin al haqqu lir rahman wa kana yawman 'ala al kafirina asira saboda kana ganin sama sama ta tsage al kiyama ta zo to amma da an ce Allah uku ne to sai sama ta girgiza amma ba cewa Allah uku din nan laqad kafara alladina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam inna allaha salisu salata duk Allah madaukakin sarki ya kafirta su amma da kansa bayan ya gama bayani sai ya ce afala yatubuna ila allahi wa yastaghfiruna shin wayannan masu cewa Allah uku ne ba za su tuba zuwa ga Allah su nemi gafara ta ba wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai jin kai shi Allah madaukakin sarki kullum so yake bayan su shiga aljanna ba su shiga wuta ba shi yasa kullum na faɗa me sabo da wanda ya kauce hanya ta husayin sa ake ji ba wai murna ake dan ya bata ba ba murna ake ba tausayawar ake wannan ita ce ka'ida ta mumini an fahimta da kyau ko yawwa to saboda haka kaga wannan hadisin abin da ya nuna kenan Allah madaukakin sarki yana da tausayi fiye da duk wani da kake tunanin yana tausaya ma ma yukhadhu min alhadith bayan si'ati rahmatillahi ta'ala bi ibadihi na farko bayanin yalwar rahmar ubangiji ga bayinsa na biyu Allahu arhamu bi ibadi min hadhihi bi waladiha Allah Allah shine mafi jin kai ga bayinsa fiye da wannan baiwa Allah da take tausaya wa danta wa hadha min tamami rahmatihi ta'ala wannan yana daga cikar rahmar Allah madaukakin sarki malai yace ya amilul hadith al-insan ala an ya'mala al-amal salih hadisin yana nuni ga cewa mutum yayi aiki na kwarai yarju bi zalika thawaballahi wa maghfirati kuma ka rika fatan Allah ya baka lada akan aikin kuma ya gafarta ma haka ake yi sannan na hudu ar-rahmatu bil waladi sagir tausayawa kananan yara wa mu'anaqatihi da rungumar abinka ka dauka baka daukan da kai ba ka ɗaukan yara kar ka zama haka wa taqdiri da sumbatar abinka wa rifqi bihi min al-a'mal allati yuhibbu Allah da tausasa musu cikin ayyukan da Allah yake so saboda haka ko kuma wa rifqu min al-a'mal allati yuhibbu Allah tausasa musu yana daga cikin ayyukan da Allah yake so wa yujadi alaiha kuma yake tausayawa yake takawa akai tausayawa kananan yara na ƙarshe min umumi rahmatillahi ta'ala irsalin rusul wane mutum yana da gamewar rahmar Allah madaukakin sarki aiko da manzanni aiko da manzanni da aka yi gamewar rahmar Allah sannan wa imhalil muznibin da jinkiri da kau da kai da Allah yake yi ga masu sako mutum zai ta sako kuma Allah madaukakin sarki in kai zunubi ba zunubi ɗaya za a baka sai a ɗaya ne in ka aikin lada kuma lada goma daga goma zuwa ɗari bakwai zuwa ninkin bani kaga ai Allah madaukakin sarki rahama yake so a kanmu ba sai yake azabtar da mu ba kai aiki nawa kai kana yin laifi a gurin aiki sai a baka kweri ba cewa ba ra'ayi ma hone kana kuma ya ƙara ma kweri ka kuma ya ƙara ma daga nan sai a ce an kore ka in kora ake yi da sai Allah bai kori kowa a ban kasa ba wa zai zauna to kaga ba wanda ya fi Allah jin kai babu wanda shi duk wanda zai kore ka a gurin aiki ba ba shi ya baka numfashi da abinci ba shi ya azurta ka ba ba shi ya baka lafiya ba shi kuma wannan da ya kale ka ya daga ma kafa shi ya ma wa'annan gaba daya shi ya baka numfashi shi ya azurta ka shi ya ko me kake takawa da shi na rama shi wato na ni'ima shi ya ma amma ya kyale ka kai ka san wani ogan naka a gurin aiki inda a numfashi a hannun sai yake da tuni ya rike ka mutu da tuni sai dai a ce tilka ummatin qad khalat an gama da ku ya kuma zuba wasu to al hadisu al wa sab'u mi'a wa tunani wa khamsun hadisi mai lamba ta dubu ɗaya ɗari bakwai da hamsin da biyu ana bi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala annabi yace kala rajulun lam ya'mal khairan qattu wani mutum ne da bai taba aikin alheri ba ko ɗaya da ya ga kawai kiyarsa yake shukawa sai ya ce wa ‘ya'yansa fa iza mata ya ce idan na mutu fa halli uhu ya ce in ya mutu ku ƙona shi ku ƙone shi gaba ɗaya wa azuru nisfahu fil barri in ya zama toka rabinsa ku zubar da shi akan tsandauri eh akan tsandauri za ku zubar akan wato yawwa akan kasa ku zubar da rabi nan wa nisfahu fil bahr rabun kuma ku samu kogi ruwa ku juya shi na tokar haka ba wa ƴaƴan saudiya fa wallahi na rantse da Allah yace na rantse da Allah la in qadara Allahu alaihi ya rantse da Allah yace in har Allah ya kama shi da bakin sa yake faɗa yace ai na sake Allah ya kama ni sai yace la yu'adhibannahu azaban yace na san ba zai mun da sauki ba haka yake faɗa ba zai masa da sauki ba la yu'adhibu ahadan min al'alamin yace azaban da zai mara ba ba zai taba wato duk duniya bai taba yi wani abin kasa ba haka yace fa amara Allahu al-bahra da ya mutu ko sai aka yi mar haka wasiya ya bayar ita kuma wasiya zartar da ita yake ko sai dai in sabo ne zartar da ita yake fa amara Allahul bahra sai Allah ya yi bayan ya mutu ammar wannan din sai Allah ya umarci kogi fa jama'a ma bihi ya tattaro duk wannan abin da aka juye wa Allah ya ce kogi tattaro abin wa amara al-bahra sannan Allah ya umarci dan dauri fa jama'a ma bihi shi ma ya tattaro duk abin da ya ta aka zubar mara sun makale sai Allah ya ce kun faya kun nan da nan da na kogi da na ɗan dauri Allah ya ce to zama mutum ya koma ya dawo mutum sun makana lima fa'al sai Allah ya tambaye shi ya ce me yasa kai abin da kai me yasa kale ya ce min khashiyatika wa anta a'lamu ya ce saboda tsoronka ya Allah kuma ka fi kowa sani fa gafara lahu sai Allah ya ce to na yafe ma ayin kun kalli kalmomin bayan Allah tun a farko ai tuba ne mutum ya zo yin abu ya rika jin cewa ya fi kowa zunubi a ban kasa wannan alama ce annadamu ala wato annadamu ne annadamu kuma tauba nadama kuma tuba ne ai waɗanda Allah baya so shine wanda zai rika yi wa Allah tabajjudi me yasa muke wa yan TikTok marasa masu fitsara wato muke tausaya musu in mutum ya mutu a haka domin gadara kake wa Allah Allah baya so ka yi saƙo ka fito ka rika gaya wa mutane Allah baya son haka domin ka nuna bai isa ba ko kai ne a ma'aikata ko ni yanzu a makarantar nan ina da ma'aikata yanzu in hana abu ka yi ka zo gaba na kana yi ai ka raina ni amma idan kai ban sani ba gaya mun aka yi da bambanci ko ba haka bane amma ka ce ko a gabansa za a yi an yi din ai kaga ta yadda karfi na ya kare zan nuna ma bi ne da authority yawwa to walillahi almasalu la'ala walillahi almasalu la'ala kun fahimta da kyau ko Allah ba ya san mujahara Allah yana gafarta kowa amma banda almujahirin masu fitowa bayan sun yi saban da daddare su samu abokan su ko su fito social media su faɗa Allah baya gafarta irin waɗannan amma duk wanda zai yi sabo ya ɓuya to ya ma yadda ba kyau kenan eh don baya so a gani domin an ce wal ismu ma haka fi nafsik ko ma haka fi nafsik shine zunubi to wannan shine kaga wannan fadin kalmar cewa yayin da ka zo addu'a a ba ku ga abin da annabi Yunus ya ba la ilaha illa anta subhanaka inni haka yace annabin Allah ba kifi ya haɗiye shi ya haɗiye shi gaba ɗaya ya samu kansa cikin tashin hankali domin duhu bayan duhu ya shiga wana da fi zulumati cikin diffai ba cikin fi zulumati ba a'a fi zulumati Allah ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu ko kaga Allah ya ce nan da nan babu ta'qib muka amsa mara saboda ya nuna cewa annabin Allah cewa ya fi kowa zalunci kuma ba haka bane saboda ne kankan da kai ne zuwa ga Allah kankan da kai ne yayin da kai wa Allah laifi to ka nuna ka fi kowa laifi ba ruwanka da cewa ai duk gari ga shi ne yanzu an tafi sabon garin ma za a ga ɗakuna gaba ɗaya unguwa ɗaya dukka ba ruwanka ɗauki cewa kai kaɗai kai wa Allah laifi to sai Allah ya yabe ma ba ruwanka da wasu suna yi a'a mutuwar yawa kaka malamin wasu harfar yi ce ba dai a lahira ba eh a duniya ya hanyar dan ka fito yanzu kaga kowa bai da wuta kuma wannan ya hasara ce dan gidan ba ita ce mana ka kaga gidan ka ba wuta kana fitowa kaga kowa babu sai ka ji daɗi hasara ce ruwa ya cika ma gida kana fitowa da kaga ai ba kai kadai bane kowa yana fito da ruwa sai ka ji daɗi a ranka hasara ce ya ai ai zo za ka yi cewa matsalar ta tsaya iya kai kadai kawai shi ne abin da na ce ma misali yanzu matsala wuta ta samu ba wani wuta ba wuta ta samu matsala eh saboda haka wasu suna da ita wasu duk babu ai ana iya samun irin wannan saboda haka zo da kaga ba ka da kana fitowa kaga makocin ka shi ya zo ya ce babu kace alhamdulillah wara ba babu ai ana jika a ba wani zancen a hada da hannu a gyara hasada ce wallahi ba a san irin waɗannan kuma kakani wannan waya ko mula kakani kuma aya da hadisi nake kai kuma waya almusibati idza ammar khaffat na dabaru uku kenan an gane ko to saboda haka wannan shine yana zuwa an kafe jarabawa sai ga kowa an bashi kariyo ba ya ji daɗi da ana jika eh ka ce kowa ya ɗebo kaya wai wasu ɗalibai na fa satin nan muna magana da su mata ne yan labul kaza two three wasu muna magana wai suke cewa a yanzu haramun ne zama ba kaya wai wai wai haramun ne zama ba kaya nace duk kuna da ita kenan tace ai shiru kawai nace to Allah ya sauke wallahi yanzu karatun haka ya koma sun a sun mai da abun ba ado wai ina magana ina faɗa suna cewa ai yanzu haramun ne zama ba kaya ai kowa yana da shi kawai dai ai nace ke nawa kika debo ki hau mani credit unit nace kawai abin magana Allah ya sauke ai a era din AI muke da Google Sheikh Google to saboda haka wannan shine to kaga yin wannan nadamar tuba ne da zarar ka yi nadama ka tuba amma mutum tabazzuri fito ka rika gaya wa Allah magana aidan ta ya kare kuma alamar cikawa babu imani ke to kun gani abin da yake kenan kalle kalma annabi Yunus la ilaha illa an subhanak ba wanda ya cancanta a bauta wa sai kai tsarki ya tabbata gare ka inni ni kuntu min zalimin ina cikin zalimai ما يؤخذ من الحديث الترغيب بالاستكبار والتوبة والرجوع إلى الله كأيتر واي وجن استكبار da tuba da komawa zuwa ga Allah na biyu Allahu ra'ubun bi ibadi Allah azza wa jalla mai jin kai ne ga bayinsa fa idza da al abdu rabbahu istajaba la in bawa ya roki ubangijinsa Allah yana amsa masa wa idza astaghfara rabbahu ghafara la in ya nemi gafararsa nan ma yana gafarta masa Allah kai mana gafara الحديث ألف وسبعمائة وثلاثة وخمسون حديث من لما تدود تريبا كويدا همسند أكو عن أبي سعيد الكدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا gashi nan zai ƙara fito ma da shi cewa wani mutum kana qablakum ya kasance an yi wani mutum da ya kasance kafin ku ragatahu Allahu malan ai a'tahu Allahu malan wa baraka lahu fihi Allah ya bashi shine ragatahu Allah ya bashi dukiya ya mar albarka a cikin dukiyar faqala li banihi lamma hudir sai ce wa ya'yansa lokacin da ya zo mutuwa shine hudir ai lamma hadarahu al-maut yayin da alamun mutuwa suka zo masa to gashi nan karin bayani akan hadisin to bari ku ji sai ce ai ayya abin kuntu lakum eh ayya abin kuntu lakum menene matsayina na mahaifi wanne irin rol nake takawa a matsayina na uba a wajen ku menene wato matsayina na uba abin nufi kamar yana so yan so ya ce musu a matsayina na uba haƙoƙin da ya kamata da yadda ya kamata na tare ya ku nayi kuwa ya tambaye su wani irin uba ne ni in da ku categorizing na iyaye kawai tambaye kenan kalu sai suka ce khaira abin mafi alkhairin uba in ji ƴaƴan kala sai yace fa inni lam a'mal khairan qattu kun ga ku kuna gani na mutumin kirki ko ban taba aikin alheri ba fa idza muttu fahriquni da na mutu ku kona ni summa tahquni sannan ku sheke ni an gane ko ko kuma ishaquni ay idhanuni ku dake ni lukui ne lukui tukunna bayan kun kona ni su mazaruni fi yawmin asif sannan ku sheke ni a ranar bazara lokacin da aka fi iska kenan ko lokacin bazara ku sheke ni kaga aka daga abu mai gari haka sama a iska za ta rika tafiya da shi to ku sheke ni fi yawmin asif a ranar da take ta bazara fa fa'alu wasiya ce sai suka yi bayan ya mutu fa jama'ahu Allah sai Allah ya haɗe shi kun ga turukul hadis kenan an ta hadisin da wannan tattaro ka haɗi na sha ba da wannan misalin in ce kamar malam muhammad yanzu ya zo ya ce a shi kawai alamin zai zo ya ce abban ya kai mu shofurai sai yake gaya wa adam kaga ya ba da labari kawai washe gari kuma da yazo zai bada labari sai yake gaya wa kashibu sai ya ce abban ya kai mu mun je can cewa mun je shofurai ni da abba yanzu kuma yau da zai bada labarin zai gaya kashibu sai ya ce mun je shofurai ni da abba da yaya kaga ya ƙara da kuma zai ba wa malam yau labari sai ya ce mun je shofurai ni da ni da umma kun ga yanzu ya ajiye biyun ma a can to sai ka tattaro duka hadisan duka maganganun da yake haɗe su guri ɗaya ka ce gaba ɗaya famulin ya ɗiba ya tafi ba cin karo dan can gurin ya ce ma an je shi da wani labarin da yake kawai zuwa gaba gaba to irin wannan misalan ne su dan tamore sai su zo su yayan ta karo ba cin karon da aka labarin da ya kawai wani lokacin zaka ga sai a yanko ma wani lokacin a baka duka kuma akwai ran da in ya tashi ba da labarin zai sai ya lissafa wa duka san da yake nishaidi ya ce da wane da wane da wane har abin da aka sisiya sai ya gaya ma to shine kamar wannan kaga shine can wancan hadisin bai gaya ma wani abu ba nan kuma ya zo ya fassara ma bai ake shine sai ka tattara tsokul hadis to shine ma ne yace fa jama'ahu Allah sai annabi alaihi salatu wasallam yace Allah ya tattara shi fa qala sai yace ma hamalak me kai ka yin haka kale yace makhafatuk tsoronka kaga can gurin kashiyatuk duk ɗaya ne tsoronka ya Allah fatalaqahu bi rahmati sai ya haɗu da ubangiji ne Allah ya ji kansa shikenan babu qabuli tawbati min adh-dhunub babi na uku babin da yake magana akan Allah yana karɓar tuba daga zunubai wa in takarrarat adh-dhunub ko da zunuban sun maimaitu dama ai shi dan adam abin da ya sa Allah ya turo annabawa kenan dan a rika ma wa'azi sai na Abubakar yace ya Rasulullah mun muka zo gurinka kamar mala'iku muke zama amma mun koma gida bi tsakewa da iyalanmu kamar ba mu ba annabi yace to ai dole ku zama haka dama in ba in ba ku zama haka ba ma sai Allah ya kawo wasu haka ka'idar take zuciyarka kawai abin da ba a so shine zamto ta na wajamida sandarariya ba ta gane an yi taji ba ta gane akwai taji ba ta gane ba taji to daga nan zuciyar ka ta mutu duk zuciyar da ba ta karɓar taji kuma ba ta riƙewa to dan ya kare so ake zuciyar ka ta zama kawai kamar batir tana karɓar taji in an mata in an kwana biyu ba a yi ba kuma zai sauka to haka dan adam yake wannan shine halin mumini wani mai yahudi ya zo ce abdullahi da abbas ya ce ku sai ku ta cewa shi dan ya nemi ku wasu wasi ya ce mu ka gan mu nan ya ce ba wasu wasin da muke yi abdullahi da abbas ya ce to mai barawo zai da gidan da ba komai ba ku da imani mai gidan da ya zo ya mutu ku ma shedanin ne yawwa idan ka san abu yana kaiwa ya komo aiki za a ke cewa da kai niyyar yin aiki alheri sai a ce ni sauri kai domin shedan zai zo ya shiga zuciya yana raya ma sai ya hana ka yanzu yanzu ya ta in ma an yi ba sa godewa da Allah rabu da su zai hana ka yanzu nan to shine mala yace kawai abinda Allah baya so shine kai tawakuli ka zo ka zauna cewa ai kawai Allah gafurur rahim ne a baya san wannan sai ka yarda da gafirin zambi wa qabilit taubi shadidul iqab ka'ida kenan wannan shine ka'ida bain al-khawfi wal raja kana jin tsoron Allah kuma an ka fada sako ka tuba ana bi wurai ala hadisi alf wa sab'u mi'a wa arba'a wa arba'a wa khamsun hadisi mai lamba ta 1754 ana bi huraira radiyallahu anhu qala سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال ناجى النبي أنا سوى إن عبدا أصاب ذنبا حقيقة ونباوة يا فادت cikin zunubi. eh wani daga cikin bayi ya yi zunubi wa rubbama kala ina tsammanin ma cewa yi shine rubbama maybe ba haf cewa ya yi aznaba zamban ya yi zunubi shine dai fa kala sai ya ce rabbi aznabtu ya Allah na yi zunubi wa rubbama kala kuma ina tsammanin cewa ya kala asabtu na dai yi duk ma'anar su daya na yi zunubi fa fili Allah ka gafarta mu fa kala rabbuhu sai ubangijin sai yace alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba shin bawana ya san yana da wani ubangiji da yake gafarta zinubai ma wa ya'khudhu bihi kuma ya yafe zunubin sai ce to gafartu li abdi ba wannan mai zato na a haka na gafarta mar summa makasa ma sha Allah ya kuma zama an dan dau lokaci summa asaba zamban ya kuma fada shi dan ya kuma jansa ba da gangan ba ya kuma jansa dama haka zuciyar take shedan ya kuma jansa ya kuma fada aw aznaba zamban ko kuma ya kuma zunubi fa qala yace rabbi aznabtu ya Allah na yi zunubi aw asabtu akhar na kuma yin wani laifin faghfiru Allah ka gafarta min fa qala sai Allah madaukakin sarki yace alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bihi shin bawa na ya san yana da ubangijin da yake gafarta zunubai yake yafewa gafartu li abdi ba wannan nawa na yafe ba summa makasa ma sha Allah ya kuma zama tsawon lokaci yau da gobe ta ƙara jansa sun ma'azina ba zamban ya kuma yin wani wa rubba ma ƙala ina tsammanin cewa ya saba zamban ya yi zunubi ƙala sai ruwa ya ce ƙala rabbi shi wannan ba Allah zai ce ya ubangiji a sabtu aw azinabtu akhar na kuma wani laifin faghfirhu li ka gafarta mu fa qala sai Allah madaukakin sarki ya kuma cewa alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba shin bawa na ya san yana da ubangijin da yake gafarta zunubai wa ya'khudhu bihi kuma yake yafewa gafartu li abdi talata yace na wato gafarta wa bawa na har karo uku bal ya'mal ma sha'a ya je aikata abin da yake so shine malamai suka ce ba irin wancan liman sha'a minkum an ya takaddama aw ya ta'akhkhar ne wa man sha'a falyu'min ce wa man sha'a ba wai go ahead aka baka ba yawa ba go ahead ba abin nufi inda zai tafa yi ba wai sa uku ba inda zai ta yi tsotsayi ya dagi ya je ya ƙara tuba Allah zai karba shine abin da ake nufi kawai ka zama mai tuba a in bawa zai gane muhimmancin istighfari duk wanda sallah idan ka zo ka shiga sallah daga fara ta da Allahu akbar kake fara ko ka kare ta da assalamu alaikum warahmatullah amma saboda muhimmancin istighfari da shi kake farawa استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام annabi baya motsawa ba ya gyara zama ma sai ya faɗo daidai nan gurin sannan ya gyara zama ya ci gaba da abin da zai gyara zama ma ba a so ka gyara zama sai ka zo nan a yadda kake kana yin sallama a haka zaka zo nan sannan kana zuwa ya zal jalali wal ikram to sai ka gyara zama in zaman zaka gyara to ka duba ka gani istighfar ake yi ballantana shi gaban daki fitowa za ga abubuwan istighfarin da yawa to duk wanda zai yi sallah ya istighfari ai min babi aula an yi abin da zai ya tashi daga gurin zama ya istighfari gurin da aka yi zantuttuka aka yi kalle kalle min babi aula والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يسروا هذه قاعده ولم يسروا بس دورا ba ba a so ka zo kai ta tawakuli ka ce Allah mai gafara ne a'a bayan ka tuba da gaske tuban gaske tsautsayi ne kuma za ka fada wani abu to wannan daban amma kada ka dogara da gafara Allah kawai kai ta sabo har wasu wai suna da gatarin zunubi in ka je suka baka wannan wuridin sai a ce wai shi in baka zunubi cinye lada yake sai kana yan zina kana yan cin riba kana sata kudin ofis wai sannan za a ɗanyi balansin equation zai balansin in ba haka wo ba za a yi balansin ba shi ga tarin zunubi sunansa kaga wannan raina Allah ne ma yukhadhu min alhadith ne za mu koya karkashin wannan hadisin fil hadisi bisharatun azima li ahli al-ma'asi li yatubu ila Allah hadisin yana bishara babba ga ma'abota sabo in su tuba zuwa ga Allah na biyu yaghfirullahu dhunuba walau takarrarat in tabal abdu Allah yana gafarta zunubai ko da an yi ba sau ɗaya ba mutukar bawa ya tuba babi na hudu babu ghairatul ko ghiratul lahi ta'ala wa ta'rimul fawahish babin da yake magana akan gira kishin Allah kaga shi ma ai wato sifa ce da ba za ka lissafo ta Allah da ta mutane ba ko laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir wa tahrimul bawahi da haramta alfasha me alfasha malamai suka zo sai su kirawo manyan wasu abubuwa da Allah ya kira da alfasha sai su ake kira alfasha sai zina wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kaga Allah da kansa ya kama sunanta da cewa alfasha ɗaya kenan na biyu sai su atatuna dhukran atatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin ita ce luwadi ita ma Allah ya kira ta da alfasha qarara ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف sai Allah ya ce innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila shi ma mutun ya auri jinsin sa yassa ko kanwa muharramarsa shi ma alfasha to dan gurin kuma sai Allah ya ce wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma badan kawai eh karka kusanci albasha ta fili da wanda ta bayyana da wanda ta buya saboda haka a shar ma mutum ya luluka sai a ce yayi alfasha amma wanda Allah ya kama karara su ne wa'annan guda uku ana abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga annabi tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi yace qala la ahada aghyaru min Allah ba wani da yafi Allah kishi eh walidhalika harrama al-fawahi kisa dalilin da yasa Allah ya haramta albasha kenan ma zahara minha wadda ta bayyana wa ma badana da wadda ta buya wala ja'a habbu ilayhi alai ilayhi al-madhu min Allah Allahu akbar babu wani abu wanda da yafi son yabo fiye da Allah ai za ka ce subhanallah walhamdulillah gode wa Allah ne ai alhamdulillah kana ta gode subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim kalimatani khafifatani ala lisani ko thaqilatani bil mizani habibatani ila rahmani subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim godiya ga Allah madaukakin sarki duk da godiya iri biyu ce akwai ta baki akwai ta gabbai ko kuma ce ta baki da gabbai a haɗe shi sa sai a ce ashukur da alhamdu to mala ya ce walidhalika madaha nafsahu shi sa Allah madaukakin sarki ya yabi kansa da kansa wa qila alhamdu lillahi rabbil alamin shi sa imamun nawawi yake cewa kullu da'atin yu'addiha al-abdu lillahi ta'ala badlin wato badlin wa khudu'in duk wata biyayya da bawa zai wato zai yi ga Allah madaukakin sarki yana mai kankan da kansa fa hiya min babi mada'illahi yana daga wato babun godewa Allah ala ni'ama'ihi ala ibadi an fahimta da kyau ko dangane da ni'imomin da yawa bayinsa biyayya ga Allah godiya ga Allah ne shi sa abin da muke faɗa da Allah madaukakin sarki ya baka lafiya idan kana zuwa kai sallar rawatib kai salloli na nafila wanda na farilla ka gode wa Allah ai sai ya baka kuɗi sai kake taimako ka fitar da zakka ka yi nafila da kuɗin shine godiyar Allah ba iya faɗa alhamdulillah da ba kika yi zama mana'il khairi a ba shine godiya ga Allah ko kuma Allah ya baka kuɗi ka koma azumin litinin da alhamis kawai ka ɓoye kuɗin baka gode wa Allah ba ka kyale wanda ba su da kuɗi su azumin litinin da alamis ko kuma ka haɗa dubbin eh sai zama nuru da ala nuru amma ba zai yi kauje ka makale kai kuɗin ka la ya masu wurin lalbuɗa haro a ba a san haka gaskiya ba a so godiya ga Allah shine ka fito da su ka yi abin da Allah maɗaukakin sarki yake so ka taimaki bayansa shine godiya ga Allah to shine malai yace hadisi na gaba alhadisu al wa saba'u mi'a wa sittata wa khamsun hadisi mai lamba dubu ɗaya da ɗari bakwai da hamsin da shida ana bi huraira radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi yace inna allaha yagharu Allah yana kishi wa ghairatullahi ta'ala kishin Allah an yati al mu'minu ma harama Allah mu'mini ya zai kiwa abinda Allah ya haramta shine kishin Allah a nan kishin Allah yake motsawa Allah ya ce kar ai kaza kai yanzu za ku go sun maida ƙarya comedy comedy ko ba haka bane yawwa wannan kishin Allah yana motsawa a nan kar ka sake ka sa a a status duk da na faɗa karatun mu na ranar Lahadi status din mutanen mu mafi yawanci yanzu zaka ga habaici ne kawai eh ai mafi yawanci ya bai ne za ga wani abu ne aka yi wani sai ya samu wata kiɗa wani kilif da ya daidai da abin da aka yi wani sai ya mai ma da martani har za ka ji yana cewa sako ya je wai idan ya duba biyu wasu ya ga ka gani zai ce sako ya je sai ya kuma rubuta a jiki wai sako ya je mafi yawanci mata ma abokan su abokan zaman su matan da suke su biyu ko ku ka ga tana yi wata tana yi da wata magana abokiyar zamanta abokai wani aikin kenan in wa'azi kaga ya dauko to wai ba da kansa yake ba wani yake zo waye wa'azin shi ban da shi kuma Allah ya ce sai zakaru man wa yatajannabu hal ashqa kar ka yadda ka fada nan yanzu to wa'azi kai wasu kake kai ban da kai kullum muna faɗa yayin da mai karantarwa ya zo karantarwa ya ji cewa ku kadai yake biya ku kadai ne wato ake gaya wannan abin shi ban da shi to shi dan ya gama da shi wallahi wakilin shi dan ne akan kujera haka masu sauraro idan suna jin cewa ana yi a alaji wani ai da kai ake ko da su wani fa ake shi dan ya gama da kai ya gama da kai yayin da kake karantarwa ka rika jin duk abin da aka biya ka rifarin ɗinsa a kanka kuma wanda kuka je rifarin ɗinsa da kai kanka to za ka zauna lafiya sai ga an gama littafi ka canja ɗabi'u da yawa baka sani ba kuma kana zuwa makaranta ne don ka gyara ba don wai a kai wa wasu sako ba shine Allah ya dace da mu alhadisu alf wa saba miya wa saba wa khamsun hadisi mai lamba ta 1757 an asma an karbo daga nana asma'u annaha sami'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ta ji annabi yana cewa la shay a aghyaru min Allah babu wani abu babu wani da ya fi Allah kishi babu shi babu wanda ya fi Allah kishi saboda haka duk kishin da mutum zai kai ya komo bai kai na Allah ba Allah ya fi kowa kishi babun kaunihi ta'ala za mu iya babun da yake magana faɗin ubangiji maraukakin sarki innal hasanati yuzhibna sayyi'at haƙiƙa kyawawan ayyuka suna tafiyar da wato munana wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha haka hadisi yace ko ka biyar da kyakkyawan aiki akan mummuna kyakkyawan aikin zai shafe mummuna haka aka ce zai shafe mummuna saboda haka wannan shine kaga yadda Allah madaukakin sarki ya bayani a suratul furqan da Allah madaukakin sarki ya ta bayani wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawnan wa idha khadabahum al-jahilun qalu salama walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama walladhina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adhaba jahannam inna 'adhabaha kana jarama innaha sa'at mustaqaran wa muqama sai ce walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtiru wa kana bayna dhalika kawama sai ka wani abu yace wallazina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati harama allah illa bil haqqi wa la yaznun sai yace wa man yaf'al dhalika yalqa asama in ka kalla ayan nan duka manya manyan muka mukan zinubai aka sa mu mubiqat ne a ciki ko sai Allah yace yudha'ab lahu al-azabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana amma duk da haka ga wata ayar a irin watan da muka faɗa afala ya tubu na sai Allah ya ce illa man taba duk wannan girman laifin sai wanda ya tuba zina ba aka yi magana da kisan kai zina da kisan kai Allah ya magana a can da shirka la yad'una ma Allah ilahan akhar sannan ga kisan kai ga zina amma duka da wayannan Allah ya kawo su sannan ba ya aiwata kai wayannan ba wallahi ladina idan an faku lam yusrifu magana secondary ake kada mutum ya zama mai wato almabazzaranci a cikin gidansa ko a waje amma da ya zo ya magana wannan sai ce illa man taba sai wanda ya tuba ko da ya wa'annan din ya yi kisan kai za mu zo hadisin mai kisan kai a nan gaba kaɗan ya yi kisan kai ya yi zina ya yi shirka wa amana sannan ya yi imani wa amila amalan salihan ya yi aiki na kwarai da Allah ya ce fa ula'ika yubaddilu lahu sayyi'atihim hasanat wanda ya yi wannan kwabar gaba ɗaya Allah zai canja masa munanan ayyukan sai mai da shi kyawawa wallahi al'azim Allah ya fi so mu shiga aljanna ba wuta yake so shi sa kullum muke faɗa magana cewa kawai a ce wani ya zo ya ji daɗin lazika ya ce a tattaro mutane a kai su wuta ba wa'azin annabi bane ba haka annabi a annabi alaihi salatu wassalam bainal khawfi wal raja yake yi an fahimta da kyau ko bainal khawfi wal raja yake yi za ga a kwadaitar sannan kuma a a tsoratar wannan shine wa'azin annabi alaihi salatu wassalam kuma mai sabo wannan maimaitawa tausayawar ake ba murna ake ba duk wanda kaga ya fada harkar sabo tausaya masa aiki yanzu masu yawo a titi suna tsinewa abubakar da umar ai tausayin su muke ji musamman na ƙauyen ba wai manya-manyan ba a shi wannan alamar a'a duk wanda kaga yi dato daga ƙauye indomi ya kamata da sabulu kilin mun taɓa zuwa wani ƙauye ka tuna ƙauyen da muka je wata shekara shekarun baya ni da malam muhammad can dan waje bebe muka dawo da daddare ai za ga abin da suke gaya mana cewa wa'annan da ake janyowa su shigo birni a kafa ai sabulu ake wasu da omo da indomi a to didi kawai ana cewa Allah ya tsine wa na kira a mun baki sai me yayi ma oho ma'awiya kafinta shine kawai ba abu inda zaka tice mutum ka ce ka san wace ce na na faɗiwan ma da ake magana akan ta bakar a'a ka san na na aishin da ake tsinewa ba su santa ba sai na bakar da sai na umar da ake tsine musu ka san wa'anda ake nufi in kai musu bayanin waɗanda ake nufi za ka ba za su yadda ba domin duk musulmin kirki ya yadda da abubakar ko da yi karatu ba wallahi duk musulmin kirki ya yadda sai na umar ko da yi karatu ba domin ya san sune abokan annabi alaihi salatu wassalam su ne wanda suka taimake shi kuma sirkansa kullum muna faɗa ba yadda za a yi mutum ya ɗau yasta ya baka in bai yadda da kai ba babu shi za ake cewa mutanen da ba ka iya biyan su waɗanda ba ka iya biyan su a duniya ɗaya daga sai aka ce mahaifin da ya ɗau ɗaya baka eh domin sai da ta gama komai shi ya haifa ba iyayen da suka ɗau ɗaya suka baka sun gama bakai suka biya su wallahi domin ta gama komai yanzu lokacin da za a amfane su yi ga ta nan yanzu kai ne uban kai ne uwar ya za ka biya shi wanda ya yi wannan ta yaya ba ka da abin da za ka biya to wannan shi ne to a mu ɗora ko mu je zuwa na cinye lokacin to ai na san dama ganganci kai ya za a ce wannan babu mun zo ka ce saura minti biyu kuma ka ce mu shiga dole za mu yi bayani a nan saboda hadisan da za mu biya akan wannan yana buƙatar a yi bayani a kansa abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana insha Allah ta'ala a yanzu haka muna da littattafai na adabul mufarad guda 27 a hannu waɗanda already amma kawo waɗanda za a fara karatu da su ranar asabar to muna da ta bibiya mu ga ya za in 27 ne suka tsaya nan to za mu tsaya nan mu raba su insha Allah ta'ala wanda suke da su kuma sai su lalubo in kuma ya batan dabo shikenan in ka ka samu rabo fa ne mai insha Allah Allah ya datar da mu Allah ya saka musu da alkhairi abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana muna roƙo Allah da sunayensa kyawawa da sufofinsa maɗaukaka iyayenmu da malamanmu da 'yan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah ka ƙara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani muna roƙo Allah da sunayensa kyawawa da sufofinsa maɗaukaka dukkan marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyarmu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ƴaƴanmu da kanne da suka kauta hanya Allah ka shirya mana su Allah ka dora su a hanya madaidaiciya Allah ka ba mu damuna mai albarka shugabannin mu Allah ka shirya su Allah ka sanya tausayin mu a zukatan su duk abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana shi masu neman aiki da sana'a da kasuwanci Allah ka tallafa musu waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure sako a gaba Allah ka shiga lamarinsu waɗanda suke mana hidima ta musamman ta littattafai da abubuwa na karatu da yan ICT Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya musu bukatunsu duniya da lahira Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa lata umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم آمين يا رب.